أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدئا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin wannan alqur'ani da ubangiji ya saukar mana wanda ubangiji ya maida shi shine babban mu'jiza na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam qur'anin da yake dauke da duli takafan da ubangiji ya taba bawa annabawa da suka zo kafin annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah yake cewa kun ga wannan alqur'ani لو أنزلنا هذا القرآن da za mu saukar ko da mun saukar da wannan alƙur'ani ne ala jabalin akan dutse la ra'aytahu khashian mutasaddian min khashyatillah da kun ga dutse din nan da aka saukar masa da alƙur'anin nan da ya tsatsage da ya dudduke saboda tsananin tsoron Allah wato abinda ake nufi ma'anan wannan aya da a ce dutse da kuke gani sandararren abu da za a sanya masa hankali ya iya rarrabe abubuwa kamar yadda aka sanya muku hankali kuke iya rarrabe baki fari zafi sanyi zaki ɗaci ko tsani da sauransu da a ce dutse shi ma a sanya masa hankali yana iya rarrabe waɗannan abubuwa kuma da shi aka saukar wa alƙur'ani ubangiji yake cewa da kun ga dutse ya tsatsage ya dunduke saboda sanin darajar abin da aka saukar masa da nauyin abin da ya sauka gare shi shine alqur'ani law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah malamai suke cewa shi yasa a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan qur'ani yana saukawa annabi akan gane wahayi yana sauka masa ko lokacin hunturu ne sai ga ya hada zufa saboda nauyin abin da yake sauka zuwa gare shi ubangiji ya kira ya qur'ani da qaulan saqila inna sanulqi alayka qaulan saqila kuma wannan alqur'ani jama'a ku duba ku ga Allah yake yake cewa da ya saukar wa dutse ne da an ga dutse ya tsatsage ya dunduke saboda tsoron Allah amma sai ga shi sau shekara 23 yana sauka wa Annabi sallallahu alaihi wasallama sai karawa Annabi martaba da daukaka da daraja yake yi wannan yana nuna girman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma duk da haka fa ku sani a dalilin da yasa aka saukar da Qur'anin wa annabi ya zama na kuma yana nan garau saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana samun madadi daga wajen Allah wannan madadi shine yake rage zafin tsananin nauyin abin da yake sauka masa na kalmomin Allah na Alqur'ani din nan shi yasa ko da hafizan alqur'ani da kuke gani abinda suka haddace din nan abinda yasa sai a kaga mutum ya haddace qur'ani garau yana abubu ya je nan ya je can bai narke ba bai dudduke ba shi ma ya samu wannan madadi ne irin madadin da Allah ya ba wa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya iya dauka ba da haka bai isa da alqur'ani ba a tsakanin hakar karunsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa cikin hadisi sahihi man jama'a alqur'ana baina jambayhi fa ka'annama أدرج النبوة بين جنبيه إلا أنه لا يوحى إليه wanda duk Allah ya taimake shi ya haddace Qur'ani Qur'ani ya zauna tsakanin haƙurƙuransa to kamar ubangiji ya jefa masa annabci tsakanin haƙurƙuransa ne sai dai shi wahayi ne kawai ba a yi masa Qur'ani babban littafi ne jama'a domin Qur'ani sifar Allah ne maganan Allah ne sannan sifar Allah ne saboda haka wannan yana nuna daraja da girma na Al-Qur'ani kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce babban mu'jizan sa shine alqur'ani shi yasa jama'a kun ga yanayin da muke ciki tsananin nan babban magani fa shine mu koma ga Allah mu rika alqur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana yayi hutuba yace wa sahabban sa bayan sa za a samu fitintinu za su faru kowa sai wani sahabi ya tambaye manzon Allah yace menene mafita lokacin da fitintinu za su yi yawa dinnan yanzu ga fitintinun da muke ciki ta inda muke nan arewa ya yi can ga 'yan islamiyya can wajen ga masu farfasa bututa ya naman fetur ko ina da su tuna ga tsadan abinci ga rashin kuɗi ga abubuwa da yawa mutane su ta zargin gwamnatoci ba su sun cewa kuma gwamnatocin su rage yadda za su yi ba wani mutum ne zai yadda a zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa ko gwamna kuma ya dinga gallazawa al'ummar da suka zaɓe shi ai babu shi ko mahaukaci ne kuwa sai dai ya rasa ya zai yi yanayi ne Allah ya turo mana muka tsinci kanmu cikin iftila'i kuma dama kun sani rayuwa ba ko yaushe mutane suke zama cikin yanda suke so cikin nishaɗi cikin walwala ba idan an yi shekaru da nan ƙasar muke cikin arzikin mai yawa data mai ɗin yayi daraja kuɗi yayi yawa to ku sani ba zai ɗore ba dole za a samu lokaci kuma da za a shiga cikin ibtila'i ubangiji subhanahu wataala ko ya tauye shi arzikin da ake samu ko ya karya darajar abin da ake sayarwa ga arzikin domin dama Allah ta'ala ya faɗa mana a cikin alkur'ani cewa wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali was-thamarat wa bashiril sabirin ubangiji ya ce dama lokaci bayan lokaci zai jarrabe mu da waɗansu abubuwa ko ya sa mana tsoro kamar yadda shekarun baya muka shiga mu da muke arewacin Najeriya din nan ko kuma ya kawo yunwa kamar yadda ake ciki yanzu abinci ya yi tsada buhun shinkafa tsada buhun gero kowane abu dai tsada abubuwa sun ninka kuɗaɗen su wala labu wannan kun bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali kamar yadda a halin da ake ciki dai kowa ya san irin yadda gonakan tumatir suka tsinci kansu a cikin wannan shekarar mutane sun je su yi shuka wasu kwari su zo su cinye gonakan gaba ɗaya kamar ba shi ko nawa ba wa nafsi min al-amwal wal anfus da kashe kashe rayukan da muka taba samun kanmu a ciki wasamarat da kuma ƴaƴayen itatuwa da za a yi shuka ba za a samu wani amfanin gona mai yawa ba to Allah ta'ala ya ce dama lokaci bayan lokaci zai jarrabe mu da irin wannan jarabawa to ya za mu yi haƙuri za mu yi mu koma zuwa ga Allah ubangiji ya ce wa bashirin sabirin alladina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ay albishir wa ma taqulu wadanda idan musiba ta same su su ce dama mu lillahi daga wajen Allah muke kuma wa inna ilaihi raji'una mu na Allah ne daga wajen Allah muke kuma wajen Allah dama za mu koma ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun da haka jama'a mu rike alqur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake hutuban ne yake kirari wa alqur'ani yake kun ga qur'anin nan shine littafin da mutumin da ya karanta shi ya roki Allah bukata sai ya samu biyan bukata a wajen Allah mutumin da yayi hukunci da shi yayi hukunci da daidai mutumin da ya rantsuwa da shi yayi rantsuwa da abu wanda yake gaskiya saboda haka annabi yayi kirari wa alqur'ani wanda yayi magani da shi ya samu waraka to yana mana nasiha duk wani kame kame duk bari mu koma zuwa ga Allah mu shiga masallatai ko dakunan mu mu tsarkake zukatan mu mu bude littafin Allah mu dinga karantawa da niyyar ibada sannan mu dinga tabbaka hukunce hukunce da ubangiji ya saka a cikin wannan babban littafi nasa na alqur'ani wanda Allah ya bamu kun ga wannan qur'ani da kuke gani gefen sa ɗaya ne sai yake wajen mu amma gefen sa ɗaya na wajen Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa alkur'ani sashin su yana wajen musashi yana wajen Allah saboda ka muddin ka rike alkur'ani ka rike Allah da ka saki alkur'ani ka saki Allah don haka jama'a wannan qur'ani yana da girma yana da daraja abin da ya zama mu'jiza ga manzo Allah tun a zamanin da lokacin da qur'ani yake sauka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qur'ani dole ya zama mu'jiza gare shi babu littafi mai cike da fasaha mai cike da balaga kaman wannan alkur'ani da Allah ya bamu littafi ne wanda yake zuwa ya baka labarin tun kafin a yi duniya ya baka labarin me ya faru kafin a yi adamu qur'ani zai baka labari ya baka labarin yadda aka halicci adamu sannan ya baka labarin bayan an halicce shi umarni da Allah ya bawa mala'iku su yi masa sujada sannan ya baka labarin an yi sujada ga wanda ya tawaye da yi ba ya baka labarin zaman adamu gidan aljanna sannan ya baka labarin shauƙan adamu nan duniya yayi yau kaje ya baka labarin annabi nuhu da gwagwarmayar da annabi nuhu yayi ya baka labarin irin cece kuce wato ma'ana ce da annabi nuhu ya ta faɗa da kuma kuce kuce da su ma kafiran su suka yi ta farfada masa ya baka labarin har shekarun da annabi nuhu yayi a duniya yana wa'azi ya baka labarin an halakar da kafiran nuhu da tufana har in yanda aka yi tufanin ya fara da jirgin duk Qur'ani zai baka labari sannan Qur'ani ya baka labarin adawa ya baka labarin samudawa ya baka labarin mutanen annabi shu'aibu ya ce maka akwai ma alƙariyu da yawa tsakani ya baka labarin annabi ibrahimu annabi isma'ilu annabi ishaqu annabi musa duk Qur'anin nan zai baka labari Qur'ani in kana karanta shi zai baka labari na annabi isa annabi musa da rayuwar manzon Allah da irin yadda annabi ya isar da sako da yanda ya ta samun wato ya ta samun ya ce kafiran Quraysh su ce sannan Qur'ani din nan ya ba ka labarin rayuwar annabi a Makka ya ba ka labarin hijiran shi zuwa Madina ya ba ka labarin wafatin manzon Allah da abin da ya faru lokacin da annabi ya yi wafati ya ba ka labarin baya walladina tabauhum bi isanin al'ummar da suka biyo bayan sahabbai da kyautatawa ya ba ka labarin yanzu gobe har tashin kiyama Qur'ani zai ba ka labari sannan Qur'ani ya ba ka kissoshi ya koyar da kai tauhidi wannan alqur'ani idan kana buƙatar wani abu ne na kimiyya in ka karanta qur'ani sai ya gaya maka yadda ake hada kaza da kaza ya ba a hada negative da positive sai a samu kuma wani abu mai amfani kamar lantarki duk qur'anin nan ba abin da ba zai baka labari ba shi yasa ya zama na qur'anin gagaraba dau babban mu'jiza na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam lokacin da qur'ani yake sauka kafirai suna ta kalubalantansa sai Allah ta yake cewa to ka ce musu ma ya rasulullahi in fatu da ashirin suwar musulmi muftaraya ba wai gaba ɗayansa ba su kawo ko da surori guda goma waɗanda suke kalubalantar su suke cewa ba su yarda da shi ba kamar daga alamfir sai zuwa nasi ko ko daga suratu fatiha ta kitabi zuwa suratu hudin wanda duk yake cewa qur'ani ba daga wajen Allah bane kirkira manzon Allah shi ma ya kirkira ko da sura goma ya kawo sannan suka kasa aka ce su kawo ko surori guda uku masu kalubalantar qur'ani suka kasa sannan ubangiji subhanahu wataala yama kalubalance su kafin su yake wa in kuntum fi shakkin mimma anzalna ala abdina ko fi rabbin mimma anzalna ala abdina fatu bi suratin min mislihi ko sura guda ɗaya kwatankwaci misalin qur'ani wanda duk bai yarda da alqur'ani bai ya kawo sura guda suran yayi kama da irin surorin qur'ani idan ma kuma yana da wanda za su taimaka masa Allah ya tawadu man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin duk wanda yake da dama da zai ba da gudunmawa wa wani wanda yake kalubalantar Qur'ani ya iya yarda da Al-Qur'ani idan akwai wani da zai iya taimaka masa su kirkiri ko da sura ɗaya Allah ya yi challenging duk duniya kowaye ma ya kawo sura ɗaya sannan ya nemo wani wanda zai taimaka masa su kawo ko da sura guda kwatankwacin irin surorin Al-Qur'ani har yau ba a iya samu ba sannan qur'anin nan yana da sama da shafi 700 shi ne littafin da ubangiji yayi alƙawarin kulawa da kayansa littafan annabawa kamar su at-taura linjila su musa su zabura su ibrahim kulawa da littafai din nan ubangiji bai tsora wa annabawan ba ba ma'ana bai tsora wa kansa ba ya ɗora wa annabawan ne bi masuhufi zubin kitabillahi annabawa da suka zo kafin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam littattafan da Allah ya ba su su aka wakilta musu kula da littattafan kar a sanya son zuciya a ciki kar a rage wani abu ko kuma kar a ƙara wani abu amma wannan littafi namu na alqur'ani ubangiji ya ba wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan ubangiji yayi alƙawari wa manzon Allah shi zai kula masa da wannan alqur'ani inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun ubangiji yace shi ya saukar da wannan alqur'ani sannan shi zai kula da wannan alqur'ani shi zai kiyaye wannan alqur'ani shi yasa wani abu baya shiga cikin alqur'ani na barna yanzu da makiyin Allah makiyin addini makiyin Qur'ani zai dauki Qur'ani ya canza koda aya daya ya rufe ya buga miliyoyi a waka sai an iya gane cewa Qur'anin nan da aka buga aka sanya son zuciya a ciki ba daidai bane akwai inda aka babbata waje kaza waje kaza ko sani ka canza inda ba sabanin riwaya ba da mutum ya san Qur'ani yana duba ko da ke waje kaza ba daidai bane ubangiji shi yake kula ya kare wannan littafi na sana alqur'ani yanzu jin ku yanda Qur'ani nan yake da makiya makiyan addini suka yawa a duniya da suna da yanda za su yi su gurɓata wannan Qur'ani da za su kyale Qur'ani nan to albishirin ku yanda kuke karanta shi haka ya sauka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka Jibrilu ya kawo wa manzon Allah shekara ɗari goma sha da suka wuce wannan Qur'ani shine Qur'anin da yake hannun mu har yau kuma har tashin kiyama ba abin da zai canza wannan alƙur'ani da yake hannun mu me yasa saboda ubangiji ya ce shi ya saukar da shi sannan kuma shi ne zai kare shi wannan alqur'ani ubangiji yana cewa law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah ubangiji yana cewa wallahi da mun saukar da wannan alqur'ani ne wa dutsi da kun ga dutsin nan da aka saukar masa qur'ani tare da ƙarfinsa da kun gan shi ya tsage ya dudduke me yasa min khashyatillah saboda tsananin tsoron Allah ubangiji subhanahu wata'ala wa tilka al-amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun ubangiji yake cewa irin waɗannan misalsalai da yake bubbugawa domin ku gane girman alqur'ani domin ku ga girman wanda aka saukar da qur'anin wajensa shine muhammadur rasulullahi Allah yana cewa muna sanya wa mutane ne la'allahum yatafakkaruna وتجيب متان إذا في تناني هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو شي الله وبنجي تنن وندا yake saukar da Qur'ani ko ya saukar da Al-Qur'ani wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine Allahu ubangiji wanda yake da wannan suna da sifa Allahu wato sunan Allah Allahu malamai suke cewa Allahu shine alamul zati kowane suna cikin sunayen Allah ko Ar-Rahmanu ko Ar-Rahim ko Al-Maliku kowane irin suna cikin sunannakin Allah bai saduwa da Allah sai ya koma ta wajen Allahu domin Allahu shine alamul zati wannan alif lallam hakuri dinnan Allahu kowane suna na Allah to sai ya koma a bisa Allahu sannan ya je wajen Allah ya sadu da Allah ko Allahu wanda ya saukar wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan alqur'ani shine Allahu Allah alladhi la ilaha illa hu ubangijin da babu wani abun bauta da gaskiya sai shi shi kadai ba wani abun bauta a duk duniyar nan da gaskiya sai Allah Allah shi kadai cancanta a bauta masa la ilaha illa huwa babu abun bauta sai shi shine wa shine Allahu alimul ghaibi ubangiji wanda yake masanin abubuwan da suke boye wa shahadati da abubuwan da suke a fili da abin da ya ɓuya maka kai baka gan shi ba Allah ya san shi abin da kuma kake gani Allah ya sani kuma ya san da shi kuma yana ganin sa kun san shi a wajen Allah jama'a shi Allah babu gaibu a wajensa domin inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama Allah ba abin da ke kuya masa cikin sammai ko ƙasa dan haka ubangiji shine masanin abubuwan da dukkan gaibi gaba daya alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man tasadda min rasul huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu alimul ghaibi wash shahada huwa ar-rahmanur rahim ubangijin nan shine ar-rahmanu ubangiji wanda yake mai gaminniyan kyauta wato rahamaniyar Allah yakan gama ta tsakanin kowa da kowa ma'ana kyautayinsa alkhairinsa shine yana ba wa musulmi wanda ya zamana wanda yake biyayya wa Allah din kuma yakan ba wa kabiri wanda ma ya kangare wa Allah shine ma'ana rahamaniyar ita gamawa take tana ba wa kowa da koma huwa rahmanu shine mai kyauta wa kowa da kowa da ya ga daman ya bashi a duniya هو الرحمن الرحيم ubangiji shine arrahimu mai tausayin bayi ko mai jin kan bayi amma rahimiyar Allah ya ce bantar da ita ne ga waɗanda suka zamana masu biyayya zuwa gare shi waɗanda suke ma'abota tauhidi huwa rahman rahim والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الذي لا إله إلا هو وبنجد النان وندا يسوقد القرآن ومن ذن الله wanda yake da ya saukar da Qur'anin nan wa dutse da an ganshi ya kekece ya dumbuke saboda tsoron Allah wanda ya ba annabi Qur'anin ya zo ya kawo mana shine dai ya karanta mana wasu daga cikin sifofinsa yace wallahu allazi la ilaha illa huwa yace alimul ghaib bi sifar Allah wa shahadati yace huwa arrahmanur rahim huwa Allah shine Allah allazi la ilaha illa huwa wanda babu wani abun bautawa da gaskiya sai shi shi wannan Allah Ubangiji, almaliku Ubangiji wanda yake shi ne sarkin sarakuna, ma'ana almaliku mai wato mamallaki sarkin sarakuna wanda yake da cikakken sarauta. Amma kun ga almaliku Allah yana iya arawa mutane, domin Allah da kansa cikin Qur'ani za ku je yana ba da labarin annabi Yusuf sai ku ji Allah yana kiran sarkin Misra wa qala al-maliku wa qala al-maliku ashe sunan Allah al-maliku din nan ubangiji yana iya arawa wanda ya ga dama shi yasa muke da sarakunan mu akwai sarkin Bauchi akwai sarkin Kano sarkin Kata duka waɗannan al-malik malik ne amma nasu ba hakikani bane majazi ne na Allah shine hakika almaliku ubangiji shine mamallaki mamallakin sarki mai cikakken sarauta alquddusu ubangiji wanda shine wanda yake da wallahu allazi la ilaha illa hu almaliku alquddus ubangiji shine wanda ya zamana sarki alquddus ubangiji shine wanda yake tsarkakeke wato ya tsarkaka gabarin haduwa da komai shi Allah ubangiji shine ma'ana alquddus Assalamu Ubangiji subhanahu wa ta'ala shine sarkin zaman lafiya ko kace shine mai gaida 'yan aljanna a gidajensu na aljanna da kalmar assalam domin a gidan aljanna Ubangiji ya ce salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin salamun alaikum bima tabartum fa ni'ma uqbad dar waɗansu suke cewa abinda ake nufi da assalamu huwa allazi sallama min an-naqa'is fil madi wa kulli afatin talhaqu al-khalqa ubangiji shine wanda ya zamana ya kukuta daga dukkan wani tawaya da can da yanzu da duk wani abu wanda zai zamana ya tauye ga wani halitta shi wannan abu ya koru ga Allah ubangiji shine ma'ana assalamu assalamu al-mu'minu ubangiji subhanahu wa ta'ala shine al-mu'minu malamai suke cewa kamar yadda Abdullah ibn Abbas yake cewa al-mu'minu shine Allah da yake amintar da bayinsa waɗanda suka yi masa biyayya ya ba su aminci su samu nutsuwa daga kukuta daga azaba shine ma'anan al-mu'minu sannan al-muhaiminu abinda ake nufi kuma da al-muhaiminu ubangiji subhanahu wataala shine wanda yake ash-shahidu ala ibadihi bi a'malihim alladhi la yajibu anhu ubangijin da yake halarce yake ganin abin da duk bayinsa suke aikatawa ba abin da yake koya masa shine ma'anan al-muhaymin wallahu alladhi la ilaha illa huwa هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن wasu daga cikin malamai suke cewa idan aka ce almominu ubangiji shine mai amintar da bayansa daga duk abin da suke tsoro kamar yadda na faɗa almuhaiminu ubangiji shine wanda yake bayyananne akan kowane abu shine ma'ana almuhaimin ma'ana duk abin da ka duba ka gani sai ka gane cewa akwai Allah na nan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq ubangiji yana cewa zai nuna wa mutane ayoyinsa ayoyin kuma ko ina sama ƙasa kudu gabar yamma arewa ƙasa ruwa ko ina idan ka duba sai kaga Allah shine gaskiya shine ma'ana al-muhaiminu wanda yake bayyananne mai shaida akan bayyanarsa kan komai ma'ana bayyanarsa ta tabbata akan komai da komai ya shaidar da haka al-azizu ubangiji shine mai rinjaye mai rinjayen komai ko ka fassara ka ce al-azizu Ubangiji shine mai buwaya wanda yake buwayan komai da komai gaba ɗaya. Aljabbaru Ubangiji subhanahu wataala shine wanda yake aljabbaru mai tsora karaya. Domin fassarar aljabbaru ana fassara da abubuwa da yawa. Ana fassara aljabbar da mai tsora karaya, ma'ana tsora karaya ba kawai dole karyewan kafa na kashi ba, a'a wanda arzikinsa ya karye Allah ya tsora shi ya zama kuma mai arziki, wanda bai da lafiya Allah ya baji lafiya ya dawo masa Allah ya tsora shi duk wannan ana fassarawa da aljabbar wasu suna fassara aljabbaru shine mai tilasta kowa shine ma'anan aljabbar amma ba ku sani jama'a akwai waɗansu sunaye da sifofi na Allah a wajen kai ɗan adam tauyaya ne amma a wajen Allah cika ne yanzu idan na dube ka na ce kai wani kai jibbiri ne to ba yabanka ne ba amma a wajen Allah wannan cika ne da kuma tumbata aljabbar almutakabbir ubangiji subhanahu wataala shine almutakabbir fassaran almutakabbir kowaye bai fassara maka da Hausa shine mai girman kai to idan ka danganta wa Allah kace Allah mai girman kai sai da mana kaman babu hikima a ciki sai dai ka sarkafa ko kuma ka faɗi kalmomi waɗanda suka fi dacewa da Allah ɗin don girmama shi ko ka ce mai cikakken girma ko mai cikakken buwaya ko mai cikakken ƙasaita ko mai cikakken isa amma fassaran almutakabbiru mai girman kai shine ma'ana almutakabbir shine malaman suke cewa almutakabbir ma'ana mai girma wanda girmansa ya fi dukkan wani ma'abocin girma girma idan ma aka kira girman Allah babu wani mai girma Allah shi kaɗai ne mai girma amma ma'ana almutakabbir ana nufin cewa mai girman kai amma sai ka fassara kuma da yake da hausa muke zancen nan sai ka fassara ka ce ubangiji shine wanda yake mai mutukan girma shine ma'ana almutakabbir والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون sarkaka ya tabbata wa Allah Ubangiji ga abinda kafirai suke hada masa shirka da shi.
هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى Ubangiji shine alkhaliqu shine wanda yake ya fari halitta da babu ita albari'u shine wanda yake mai da tsigon mani ya zama halittan dan adam almusawwiru shine wanda yake suranta wannan halittan dan adam din yanda ya ga dama ya zama da alkhaliqu da albari'u da almusawwiru duk ma'anansu guda ne mai halitta amma ba halittan a lokaci guda ba ma'ana alkhaliqu ubangiji shine wanda yayi halitta da babu ita albari'u ubangiji shine wanda yayin da aka diga digon maniyi a cikin cikin mahaifa yake mai da maniyin nan ya zama halittaccen abu shine ah, ya zama gudan jini gudan tsoka daga baya kuma a zo a sa nama sai kuma ya zama almusawwir sai ya suranta wannan halitta bisa yanayin da ya ga dama kamar yadda ya faɗa huwa allazi yusawwiru fil arhami kayfa yasha'u la ilaha illa huwa al-azizul hakim ko fi ayi suratin ma sha'a ركبك والله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى وبنجي سبحانه وتعالى yana da sunan naki waɗanda suke kyawawa sunan nakin nasa a hadisin turmuzi an kawo su su 99 amma gaskiyar lamari sunan Allah sarkakakku suna da yawa saboda haka duk wanda ka ga dama ka ɗauka ka roƙi Allah da shi sai Allah ya biya maka bukata in ya ga dama lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardi ubangiji subhanahu wa ta'ala abinda ke cikin sammai da ƙasa suna tasbihi wa Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala farkon suran an fara da sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi abinda ke cikin sammai da ƙasa sun yi ma tasbihi wa Allah nan kuma sai aka ce yusabbihu suna yin tasbihi ga shi Allah Ubangiji abinda suke cikin sammai da ƙasa kuma aka ce wa huwal azizul hakim Ubangiji shine al-azizu wanda ya zamana mabuwayi al-hakimu Ubangiji shine wanda ya zamana gwani wannan mun kawo ƙarshen suratul hashr kenan a suratul hashr idan muka duba sai mu ga ta koyar da mu abubuwa da yawa daga ciki jama'a nan ko karatunmu ne muka dan waiga sai mu ga ubangiji yana cewa kowace rai ta duba ta ga mai ta tanada wa kanta saboda gobe kiyama a kullum ya zama duk abubuwan da kake yi ka duba ka ga shin me na aikata dan zan mutu zan je in sadu da Allah ubangiji me na aikata wa kaina da zan tarar da shi a gaban Allah ranar gobe kiyama kun ga wannan sura da za mu fita yau ta koyar da mu haka sannan ubangiji ya nuna mana matuƙa cewa mu zama masu tsoronsa mu zama masu tsoron Allah sannan ubangiji ya gaya mana kada mu manta da shi kada mu manta da shi ma'ana kada mu bar yi masa da'a idan mun zama haka ubangiji subhanahu wata'ala sai ya jarrabe mu sai ya zama ya mai da mu kamar mutanen nan waɗanda suka manta da abin da zai amfani kansu wa kansu sannan ubangiji subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa mu fasani waɗanda suka bar Allah ma'ana suka bar yin biyayya wa Allah waɗannan su ne ‘yan wuta waɗanda suka zama masu taƙawa masu aikata aiki don gobe kiyama su ne waɗanda suka zama ‘yan aljanna kuma Allah yake cewa da ‘yan wuta da ‘yan aljanna ba za su taɓa zama daidai ba lallai ‘yan aljanna ashabul jannati humul fa'idun waɗanda za su shiga aljanna ‘yan aljanna su ne waɗanda za su samu babban rabo sannan ubangiji a surar ya gaya mana girman wannan alƙur'ani sannan ya nuna mana darajar wanda Qur'ani yake sauka masa shine sayyidina Rasulullahi ubangiji yace littafi nan babba ne shi za in kuna karanta ma shi Qur'anin ba inda Allah yake kiran wannan alqur'ani sai ya kira shi da yanayi guda biyu ko ya kira shi da nakira ko ya kira shi da ma'arifa ko ya ce zalikal kitabu zalika alkitabu dan girmama alqur'ani ne ko ya ce kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab wannan qur'ani babban littafi ne Allah ne yake faɗan haka babban littafi ne muke saukar maka ya rasulullah sannan littafi ne mubarakun mai albarka kuma mun saukar maka da shi ne kai bayanin sa wa al'ummarka liyadabbaru ayati shi su lura da ayoyin shi alqur'ani sannan wani ya tazakkara ulul albab gargadi da qur'ani yake yi musu ma'abota hankula cikin al'umma su hankalta su gargadu Allah ya gaya mana daraja da girman shi wannan alqur'ani a cikin suran nan wanda za mu fita suratul hashr sannan ubangiji subhanahu wata'ala ya kawo mana sunan nakinsa da sifofinsa yace huwa Allahu allazi la ilaha illa hu shine Allah da ba wani sarki sai shi har can karshe yake cewa huwa Allahu al-khaliq al-bari al-musawwir yace lahu al-asma' al-husna sunayen da ya gaya mana yace duk sunayensa ne tun daga Allahu ya kawo al-maliku ya kawo al-quddus as-salamu al-mu'minu al-muhaiminu al-azizu al-jabbar al-mutakabbir sannan ubangiji yace huwa Allah yace al-khaliq al-bari al-musawwir yace duk sunayensa ne kuma yace ba su kadai ba lahul asma'ul husna yana da sunaye waɗanda suke kyawawa wanda akwai hadisin da ya kawo shi ta sutus inda tara ne wallahi alam ubangiji yake cewa kuma shine ubangijin da sammai da ƙasa su wato abinda ke cikin sammai da ƙasa suke yi masa tasbihi kuma yace shine mabuwayi sannan kuma shine gwani to wannan ayoyi guda uku na ƙarshen wannan sura jama'a suna da muhimmanci an karɓo hadisi daga wani sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana kiransa mu'aqqali dan yasa Allah ya ƙara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qala hina yusbihu salasa marratin wanda da yawa yi gari da safe ko bayan kai sallah asubahi ko ko yaushe da ka tashi da safe sai ka ce a'udhu billahi samiil alim minash shaitanir rajim sai ka karanta هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز لكن كفرات سو أكو حديثنا واتو مؤقل أن يسار كنا إن كترن تولن سو أكو باين كاوا يجن وبنجي زي حقا كدا ملائكو guda saba'in kowanne ya dinga roƙa maka gafara wajen Allah har ka wuni sannan idan kuma da kauni din ne misali rana ta fadi sai ka karanta ka uku to zai haɗa da mala'iku saba'in su dinga roƙa maka Allah ya masa gafara har ka wayi gari wannan imamu turmuzi shi ya kawo wannan hadisi Allah ya ba mu ikon aikatawa suratul hajj ta kare kai tsaye za mu shiga cikin suratul mumtahana bismillah suratul mumtahana madaniyatu wa ya talata asharata aya bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum bima ja'akum min al الحق يخرجون الرسول وإياكم وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل wannan sura ita ce ake kiranta suratul mumtahanati saboda a cikin surar akwai inda ubangiji yake cewa idan muminai mata suka zo wajen annabi da sahabbai to a jarrabe su saboda maganar imtihani sai aka kira sunan suratul mumtahana ya nabi idza ja'aka al-mu'minatu muhajiratun famtahinuhunna idan muminai suka zo muku ya yi labina mun za za a kun muminati muhajiratin famsahin hul Allah yana cewa muminai idan mata suka zo daga makka suka zo madina suka haɗu da ku suna nufin hijira ku jarraba su tukunna a sanadiyar saukar sura manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wani sahabinsa ana kiransa Hafiz ibnu Abi Balqa'ata al-Misri shi haɗin mutumin misra ne amma sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam a takaice dai sura tana da ayoyi goma sha uku amma tana da yawa amma za ku ga ayoyinta kuma dogaye ne amma gaba ɗaya ayoyin ba su kai ashirin ba goma sha uku ne tana da kalmomi ɗari uku da tamanin da hudu tana da harafi dubu ɗaya da ɗari biyar da goma suran sanadiyar sauƙata kamar yadda na faɗa ta sauka a kan haɗin ibn abi balbata wani abu ne ya faru labarin mai tsawo ne amma za mu faɗe shi taƙaitacce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya hijira ya koma garin Madina daga Makka sosai ya zamana aka ba shi umarni ya je ya yi yaƙi ya yi jihadi don ɗaukaka addinin Allah tsawon zaman Makka ba maganin jihadi manzo Allah ya ce yaƙensa duka a Madina yi to bayan ya dawo din nan ana yaƙe yaƙe ana ɗan sararawa da ya koma garin Madina da ya shekara shida a Madina to sai ya sha'awa zai je Makka domin ya je ibada ya je ya umra saboda shekara shida bai ga ɗakin Allah ba bai je ya ziyarci ɗakin nan na Allah bai je ibada a wajen sai zama yana shauƙin ya je ya ziyarci makka ya je ya ibada to ana nan kuma sai ma ya yi mafarki da shi da wasu daga cikin sahabbai masu yawa sun samu sun je sun yi umra sun dawo lafiya waɗansu sun cire gashin su sun yi askin kwal waɗansu kuma sun rage sun yi saisaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa sahabbansa dan haka sai a aka yi anniya aka kama hanya kun san su mafarkin annabawa kamar umarni ake ba su da ya tafi garin Makka kafin ya shige tsaya a Hudaybiya sai aka ga maimakon aje a faɗa wa garin tunda a lokacin akwai rashin fahimta ba tsakanin bangaren magala da Qurayshawa to Qurayshawa du idan suka ji labarin ɗauko makami masu zuwa yaƙi ne shi ba annabi ba yaƙi ya kawo shi ba ibada yake to da kawani zai je musu bayani ga sayyidina rasulullah a wajen gari shi da mutanen su sun zo ibada ba faɗa ba sai aka ce wa wa wa ai ba wanda zai iya shiga makka a yanayin da ake ciki a lokacin na rashin fahimtar juna tsakanin ƙurayshawa mushrikan makka da bangaren manzon Allah da sahabbansa sannan mutumin manzon Allah ya shiga makka ya fito lafiya kalau ba wanda ya isa a duk mutanen manzon Allah ana ga ba wanda isa in ya shiga makka ya fito kowa ya shiga za ka kashe shi amma sai dai Usman shi Usman in ya shiga zai fito lafiya wata rana kun Allah da zamu yi ta'arizin Sayyidina Usman din nan kuji dalilin da yasa in ya shiga zai fito lafiya to aka yi ittifaqi dai Sayyidina Usman shi zai je Sayyidina Usman ya shiga da ya shiga yace to suna ta bamara bamara ba Usman ina kwana da kwanaki shekaru masu yawa ka bi wa Muhammad irin ne maganganun nan ka rabu da mu dangin ka suwa ne suwa ne muna kaunar ka ka bi shi ka sabon addini yace shi da abin da ya kawo shi ba kenan abin da ya kawo shi ga mai gida yana wajen gari Muhammadur Rasulullah ga shi a wajen gari da mutanensa sun zo suna so su zo su yi ibada ne ba faɗa ya kawo su ba shi yasa ya turo shi ya zo ya gaya musu suka ta ba Usmanu in kai ne kake da buƙatar wani abu za ka yi ibada ka zo ka yi duk abin da kake so amma duniya ta san muna faɗa da mai gidanku sannan ya shigo garin nan ya yi ibadar da yake so shi da jama'a kuma su fita lafiya ai ba za mu yarda ba saboda haka shi yace ba ya buƙata suka ce Usman in ga ka ga tsaba je ka kai abin da kake so yace me zan yi da tsabar in dai annabi bai zo ya kewaya ta ba yace ma kuntu li aqufu hatta ya tsufa rasulullah sallallahu alaihi wasallam usman yake cewa wallahi ba zan yi dawafi ba sai manzon Allah yayi saboda haka sai suka rike shi dai aka fata lokaci to a wajen gari ana jira nan da nan kun san hudaybiya yanzu kan ma ya shiga cikin garin makka a yanzu magana da nake da ku a da bai wuce mil shida ba yanzu ma ya sage ya zama cikin gari saboda haka sai aka nan da nan bai ci a ce ka je in an jima ka dawo ba Usman ya dauki kwanaki bai dawo ba ko babu information ba labari ya yake ciki saboda haka sai ake cewa fa to ko shi ma Usmanun da ake batun zai shiga lafiya ya fito lafiya sun rutsa da shi da haka sai ake tunanin ko an kashe Usmanu to sai aka cika abin da ya kamata tunda babu labarin Usmanu ba mamaki sun kashe shi ya za a yi kawai a fada wa garin da yaki shi kuma wanda Allah ba yaki ne ya kawo shi ba saboda haka ana zaune a wajen dai abubuwa da yawa sun faru a Hudaybiya na ta maimaita mana labari ne wanda yake zance ne mai tsawo ya ta ɗauki ne sai da mana daga baya sai Usmanu din ya dawo da ya dawo sai ya taho da wakili na mutanen Qurayshawa akan cewa ba su yadda annabi ya shiga garin ba sai wata shekara saboda duniya ta zo suna faɗa ba za su bar shi ya shiga ba amma wata shekara ya zo shekara ta bakwai da hijira kenan shekara ta shida wai kamar notice ya ba su to shi kenan sai aka ce an yarda sai duk kafiran ƙuraishi da kansu suka ce in annabi ya yarda a faɗaɗa shawarwarin zama lafiya a shigar da waɗansu yarjejeniyoyi a cikin shawarwarin a shigar da yarjejeniya da yawa a kawo cewa a daina faɗa shekara goma sannan bayan nan kuma duk mutumin manzon Allah in ya gudo daga garin Madina ya zo wajen su to shikenan su ba za su mayar wa manzon Allah ba amma mutumin su idan ya gudu daga wajen su ya je wajen manzon Allah annabi ya dawo musu da shi to aka zauna dai aka yi ta sa wasu yarjejeniya aka ce za a yi rubutu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura Sayyidina Ali ya wakilce shi wajen gudanar da wannan yarjejeniyoyi sannan kuma da aka zo wajen wannan yarjejeniya shi Suhailu shine wakilin mutanen Makka Ali ibn Abi Talib daga bangaren manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka zo za a rubuta da aka zo aka sa bismillahir rahmanir rahim Suhailu yace a goge ar-rahmanir rahim a sa bismika allahumma annabi yace Ali goge abinda ba ta so din sannan aka goge aka sa haza ma salaha رسول الله صلى الله عليه وسلم بقريش مكة سؤال يكي أقول رسول الله بس يبدأ رسول الله با sai sai ta alai ta rasul Allah ni ya nuna ba zai iya goge rasulullahi ba manzo Allah yake ali goge rasulullahi da suka ce ba sai da shi shi manzo Allah mai son zaman lafiya ne jama'a eh mai son zaman lafiya Quraishawa sun turo wakili da aka da rubuta yarjejeniyoyi akan suka ce sai an soke rasulullahi sai na ne yace hannunsa ba zai iya soke rasulullahi manzo Allah yake a nuna masa ya soke aka yace samu ta abin da suke so dan a zauna lafiya to sai aka rubuta cewa babu yaki shekara goma sannan kuma kamar yadda na faɗa idan wani daga wani daga Madina ya zo Makka wai shikenan su ba za su mai da shi ba amma daga Makka idan wani ya je Madina annabi ya dawo musu da shi annabi yake duk ya yarda sannan suka ce wannan shekara ta shida manzo Allah ba zai yi wannan wato umra ba na Hudaybiya din kenan ba sai dai ya koma cikin shekara ta bakwai annabi yace na yarda da abin da suka faɗa sai annabi yace na yarda a wajen shine ai sayyidina Umar hankalin sa ya tashi yace ya rasulullahi muna fa kafirai ma ba mu yadda da kaskanci ba balle Allah ya dauke mu ya girmama mu ya ba mu kai ya da abin da suke so sai mu ce musu mun yarda kuma yanzu da kafin mu fito kace za mu zo mu shiga garin Makka lafiya mu yi ibada waɗansu su cire gajin su gaba ɗaya kwal waɗansu su yi sosai sannan yanzu mun zo sun ce mu koma sai mu ɗima kace ka yarda annabi yace eh na yarda a cikin har abubakar ya yana faɗa wa umar yana ta umaru kai hankali fa kai da manzo Allah kake zance fa ka san me za ka faɗa to ne raka dai sai ya zamana kuma aka faɗa da wannan yarjejeniya sai ka ce ba wai quraishu makkata kawai da bangaren manzon Allah ba har waɗansu kabilun larabawa waɗanda suke wannan wazaje sukan iya yin alliance da bangaren da suka ga dama ma'ana kakan iya ci to ni ina hada ina tare da manzon Allah yadda kuka tambaye mu nan muke da fati ila idan aka zo za mu buka manya manya na ƙasa baki ɗaya idan da wani fati guda biyu su suke da ƙarfi ƙanana ƙananan jam'iyyu sai su shishige cikin manya manyan jam'iyyu don neman a samu sa'a a samu nasara to sai ya zama da ƙananan ƙananan ƙabilu sai suka haɗa kai da ɓangaren da suka ga yafi musu akwai banu bakirin akwai banu khuza'ata banu bakirin suka ce su suna tare da kafiran quraishi banu khuza'ata suka ce su sun yi alliance da sayyidina rasulullahi ma'ana alliance da suka kulla a tsakaninsu wannan yarjejeniya shine su banu khuza'ata suka ce suna tare da manzon Allah idan aka taɓa manzon Allah kaman an taɓa su za su ba shi kariya idan an taɓa su to kaman an taɓa manzon Allah shi ma manzon Allah zai ba su kariya Allah ya sa duk abin da za mu yi saboda Allah Allah kuma ya yarda da abubuwan da muke yi ya hayya qayyim bi rahmatika nastajisu fala takilna ila anfusina tarfata aynin wala aqalla min dhalik wa sallallahu wa sallama wa barik ala nabiyyina wa habibina muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin